بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis sha shi daga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya didi da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya in ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya gaba ko darasi na saba'in da takwas za mu tashi darasi na saba'in da tara shafi na ɗari da arba'in da bakwai hadisi mai lamba ta ɗari hudu da ashirin da bakwai inda mala ya ce babu ma ya ji ba ala rajuli idza jalasa bi bina idari a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana cikin littafin al'amalul yaumi ko amalul yaumi wal laila littafin da yake magana akan 24 hours na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace babu ma yajibu ala rajuli idza jalasa bi bina'i dari babun da yake magana akan wajibin da yake kan mutum idan ya zauna a dandamali ko a farfajiyar kofar gidansa zaman kofar gida ko zaman hanya kenan za a yi magana a kai to abubuwan da suke kan mutum idan mutum ya zauna a kofar gida قال أخبرني محمد ابن جعفر بن رزين الهمسي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء ابن الزريق قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال sai malami ibn sunni ya ce malaminsa da ake kira muhammad bin ja'far ibn razin alhimsi ya karantar da shi shi kuma malamin nasa ya jiyo daga malaminsa ibrahimu bin al'ala bin zuraikin shi kuma daga shehin malaminsa ismailu bin ayyash shi kuma daga malaminsa yahya ibn ubaidillah shi kuma daga malaminsa ubaidillah shine mahaifin nasa kenan shi kuma daga abu hurairah radiyallahu anhu sahabin annabi alaihi salatu wassalam qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce shi wannan Yahya bin Ubaidillah shine illar isnadin yana da isnadin yana da illa ta hanyar Yahya ibn Ubaidillah na'am to shine yace annabi ya ce la khaira fil julusi ala turuqat babu alkhairi akan zaman makokin da ba gawa zama akan hanya shine aljulus ala turuqat zama akan hanyoyi bakin hanya babu alkhairi illa to sai aka istisnai kamar yadda aka ce wal asri innal insana lafi khusr da iya na aka tsaya kowa ya shiga uku Allah ya ce ina rantsuwa da zamani innal ko lokacin la'asar duk ana fassarawa shi za a ga madina za a rantsar da mutum ya rantsuwa bayan la'asar ake zuwa mumbarin annabi alaihi salatu wasallam dole gurin a ce ya rantsi kaga abin da girma yake ai in dai mutum mai imani ne ba zai zo nan ya karya ba to nan gurin suke kawo mutum to kaga sai yace innal insana haqiqa duk mutum domin alif da lamun din nan tana nufin duka mutane lafi khusrin yana cikin asara sai Allah yace illal ladina amanu exception ya shiga to amma banda wanda suka yi imani kaga an zare a mutanen banda ne imani wa amilu salihati kuma yi aiki na kwarai wa tawasaw bil haqqi yayi wasiya akan gaskiya wace waso bi sabri kuma ya yi wasiteteniya ko suka yi wasiteteniya a kan haƙuri su ne abubuwa hudu kenan da ya zama wajibi kowane mutum ya san su kamar yadda mai usulun talata ya kawo to shine nan yake cewa illa man hadar sabil amma wanda wanda ya yi kwatance kyakkyawa hadar sabil ya nuna wa mutane hanyar da basu sani ba a zuwa tambaye ka da Allah jama'a da Allah hanyar tukuntawa zan bi ka ce za ka yi kawai da kayi nan baya akwai makabarta shiga ta nan kana fita ka shiga tukuntawa kaga yayi hadisi sabil kenan amma in aika ka za su yi matasa sai a nuna ma hanyar gyaɗe-gyaɗe wai sai ka tafi sai a ce an aika shi kaga bai ba wa hanya hakkinta ba ya fada cikin wanda ko hadisin nan bai da inganci ai akwai hadisi ingantacce mai kalmomi irinsa wanda annabi ya ce iyyakum wal julusu ala turuqat a hirsun ku na hane ku da zama akan hanyoyi zaman makokin da ba gawa sabai suka ce malana buddun ya rasulullah ba mu da makawa sai mun zauna a nan nan dai gurin zaman mu sai annabi ya ce to idan dai har ba ku da makawa sai kun zauna fa haɗu tsarika haƙaha to ku ba hanya haƙƙinta sai annabi ya fara musu lissafin abubuwa wajen guda bakwai ya gaya musu to daga ciki akwai wannan kalmar hima shine illa man hada sabil sai dai wanda ya kwatance kyakkyawa zama a hanya ka yi kwatance kyakkyawa to ka ka ba wa hanya haƙƙinta in an zo an tambaye ka guri ka faɗi gurin sai dai idan ana magana akan security ne ko security babu wanda ya zo ku yadda da shi ba kaga wannan ba za ka nuna kai tsaye kamar yadda muke yi da mutum ya zo ba shi kansa akwai alamomin tambaya a kansa yana neman gidan mutum ku je ku nuna masa ba a haka ai ko mutum ne ya zo yana neman lambar waya ba a bayarwa sai kun tuntuɓi yawwa sannan kuma bayan haka shi kansa mai wayar a kira shi a ce wani ya zo yana tambayar ka tambayar wayar ka a bashi haka ake yi kaga wani lokacin idan idan idan idan kuka yi wayar ma da kansa zai ce ba shi mun ji waye tunda kaga a wayar ka ce bai san tasa ba shikenan wayan abubuwan da yawa yana da kyau mu zama wayayyu a kansu bai kamata kuma mu zama idahumai akan komai ba yawwa eh gaskiya babu yawanci za ga inda aka ci gaba wayar da kan mutane ai to ai matsalar karatun hatta karatun zamani kamata ai wanda yi karatun zamani wayannan abubuwan ya zanto ya san su a sakatare to amma matsalar karatun ba yi ake ba shine matsalar to saboda haka kaga wannan shine illa man hada sabil sai wanda ya kwatance kyakkyawa ɗaya kenan na biyu warar da tahiyya ya juyar da gaisuwa idan aka zo ka ce assalamu alaikum ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ku amsa in dai za ku rika zama a hanya a yi sallama ku ce yawa ba ku ba wa hanya haƙƙinta ba barka di saboda haka ba daidai bane abin da yake daidai shine in an yi sallama wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha shine malamai suka ce yin sallama mustahabbi ne juyar da sallama wajibi ne shi za aka tattauna akan cewa idan aka amsa ma idan da za a shigo na a yi sallama mutum ɗaya ya amsa to duk ya ɗauke mana in muka amsa duka haka aka fi so amma idan muka ki amsa duka duk sai Allah ya kama mu gaba ɗayan mu sai Allah ya tambaye mu saboda haka mu fahimci wannan da kyau wanda yake zaune a hanya to wajibi ne kiyaye wannan haƙƙin biyu kenan na uku wa gabdul basar da rintse gani rintse idanu wajibi ne mu zama in muna zaman makokin da ba gawa mu daina kalle kalle duk wanda ta zo an san wannan kaza a tsira mata ido ta kallon mata yawa saboda haka wannan ba daidai bane an fahimta da kyau ko Allah ya kiyaye wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka gaya mumine maza su rinsa idanunsu su kuma kiyaye al'auransu saboda haka wannan shine ka'ida ta uku da haƙƙi na uku a zama a ina a bakin hanya in dai za a zauna din to a kiyaye wannan a daina kallon matan mutane sannan na hudu wa ana alal hamula annabi yace ya kuma yi taimaka wajen daga daukan kaya mutum ya zo da kaya ko motarsa ta tsaya a bakin gurin da kuke zaman makokin da bagawa ko zaman majalisa wani abun sai yana tafiya buhun sai ya faɗo akan abu malam malam ba ta za a yi abun ka a zuwa za a taimaka mar a ɗora mar motarsa ta mutu ba zuwa man ido za a yi ba zuwa za a taimake shi a ga in ma ba za ta tashi ba a tura masa mai da ita gefe nemo bakaniki wani abun sa ya faɗo a taimaka a bashi duk wayannan su ne abubuwan da suke a hammu to kaga wannan hadisi abubuwa hudu ya kawo amma idan za ku iya tuna a hadisi ingantacce hadisi abu huraira ai ya kara da wasu abubuwa ya kara da wa kaful adha ko da kamewa ga barin cutarwa shine malamai suka ce kamewa ga barin cutarwa ba wai kawai cutarwa da hannu kawai ba hatta yin gibarsa ya zo wucewa ce wai wane yanzu kaga ya canza babur sana'an da yake ina ruwanka ya canza riga kaza ya saboda haka giba zikiruka a kaka bi ma ya karahu a yi gibarsa shi ma yana cikin cutar da shi kafin aza ashe kafin aza yayin da 'yan zaman majalisa suke zaune aka gama wani mara ruwa ya zo musu rake aka shanye ashe ba watso abin raken za a yi hanya ba wannan abin da aka sha rake daukansa za a yi ne a je a zuba a inda ya kamata a zuba shi ne kan fulaza amma watso abin kan hanya to cutar da mutane ne sai Allah ya tambaye ku akai watso abin kan hanya cutarwa ne kaga gabin barin cutarwa sannan sai annabi alaihi salatu wasalam a ƙari yace wa imadatul aza nan kaful aza ba za ka cutar da shi da hannu ko da baki ba sai kuma shine maganar da muka yi idan wani ya zubar to ai kokari a kawar da shi a hanyar da kuke ruwa yana taruwa za ga ga majalisar ku ga ruwa yana taruwa haka masu abun hawa za su ta zuwa su fallasa muku su fallasa wa mutane amma ba za a iya yin tunani alal akalla a junan ku ku ce ya gabata ko wani gidan da aka ruge dan bamborin mu je mu roƙa a zuba a hanyar nan in ma ba za ku iya siyo ƙasa da kuɗin ku ba amma illan shi ne kwata za a kwashe mutane suna kallo ba kai ka zuba ba amma ku da kuke zaman majalisa kuna kallo wani zai ɗebo kwata wai ciko yake kuma ya ban shiru ana ciko da kwata ne duk inda kwata take ko da kana kallon ta a matsayin kasa in dai kwata ce idan aka yi ruwa tabewa za ta ba a ciko da kwata amma al'umma suna kallo za a zo a zuba ya zonto idan da ana dan rarrabawa ma a wuce idan kwatan nan ta riga ta ce balbali hanya ba za ka iya bi ba kuma ana kallo wa idan da za a zo ana magana wani zai ce a gaban musuwa ne suka zuba ba daidai ba ne kun san babban illar da ta janyo kamar yadda zai faɗi gaba ta gaba mun al'ummar mu ta lalace rashin bin shawarwarin annabi alaihi salatu wassalam mutane sun yi watsi da su an yi wasa daidai lokacin da iyayen mu suke a da ai ni dai a iya shekaru na na san lokacin da za a samu mutum ɗaya ya siyo ƙasa ya yi cikon loko gaba ɗaya ni na sani amma yanzu kowa in yayi ƙarfin hali ya zuba a kofar gidansa ba kuma bai da hali bai na da shi hanyar da za ka zo yanzu wanda zai zo ya samu hanyar da ake wucewa ya gyara duk wanda ya wuce ta gurin ya ji daɗi ko ya yi ma addu'a ko bai ba sai Allah ya baka lada ko ya furta ko bai furta ba ballanta kana kallo ba hanyoyi yanzu da Allah ai aikin aikin siyasa ai aikin riya ne amma duk lokacin da wani gwamna ya zo ya yi aikin hanya za ka gan ka zo ka bi gurin sai ka ji wani daɗi ya kama ka musamman wanda yake da abun hawa yana bi kullum yana shan wahala abun hawansa na mutuwa akai akai ran da ya zo sannan kuma zai wuce minti talatin yanzu minti biyar zai ko goma kullum ya wuce sai ya ji daɗi to ina ga wanda zai yi fi sabilillah fi sabilillah dan Allah zai yi wannan duk wanda ya zo ya wuce ma addu'a Allah zai baka lada to amma irin wayannan abubuwan da yawa za ga al'umma ba ruwanta da su illar ma babban illar da muke ciki da za ka kana kallo za a bata kuma kai shiru wai shi yana tsoron kai ya magana a ce kaza to na bakwai da annabi ya kawo shine gabar da na fara yanzu wal amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa shi magabatan mu suka yi suka zauna lafiya yanzu ba an daina dattijan mutum za a gani zai ce shi baya so kai ya magana yara su ba rashin kunya kaga zance ya lalace da ne al'umman mu annabi ya yabe ta Allah ya yabe ta alqur'ani da al'amru bil ma'ruf ne da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas saboda kawai muna da yawa ne saboda muna da masu kuɗi ne saboda muna da masu cin credit tara da masu samun distinction saboda wani Allah ba shi bane saboda muna da jam'iyyu daban-daban ba da shi bane Allah ya faɗi dalili a suratul Ali Imran ku ne mafi alkhairin al'umma da Allah ya fitar a cikin mutane gaba ɗaya sai ya faɗi dalili da ba faɗi dalili ba sai mu ta ijtihadi kowa ya faɗi me yake so ya faɗa sai Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf dalilin da yasa kuka bi sauran al'ummomi saboda kuna umarni da kyakkyawa wallahi da qur'ani bai sauka ba yanzu sai an abrogated din mu an kawo su domin abin da ake aka ce mu ba mai wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani da mummuna ba a yi yanzu da tijai ne za su za ku rika tattauna su rika gaya ma cewa shi yaran gidan wani ma saboda baban su ne zai zo ya faɗi maganganu ko uwarsu shi ya daina magana wannan kuma asara al'umma ce idan al'umma ta koma ba ta umarni da kyakkyawa sai hali da mummuna to zan sai ya lalace kuma mun wannan khairiyar ta sauka daga kanmu wannan shine lamba ta farko da Allah ya yabe mu da ita umarni da kyakkyawa da hani da mummuna me yasa Allah ya tsine wa banu Isra'il كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم دي الله يتي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون شر الله da kansa yace tir da abin da banu Isra'ila a gaban banu Isra'ila fa aka yanko kan annabi aya ba wanda ya magana suna jin suna gani annabin Allah aka kashe shi ba sai kala ba mutum zai zo a harka ta neman mata yake ɗebo mata biyar shida bakwai ana gani ba mai magana ba babba ba yaro to sai Allah ya ce duk na tsine muku albarka ta hanyar ta harshen annabi Dawud alaihi salatu wassalam da annabi Isa dan Maryam gaba ɗaya su ma sun tsine musu domin shi ma cikin banu Isra'ila Allah ya aiko shi zalika bima asaw wa kanu ya'tadun saboda sako suke yi kuma in ta'adda ne kullum da abin da Allah ya tsaye da layi sai sun tsallaka sai ƙara bayani akan su kanu la na hauna an munkari ba sa hana munkari cikin suratul al-a'raf ba Allah ya yi mana bayanin su ya kasa mana su gida uku fa'aluhu karewa ma barnar da su ake yi to saboda haka in al'ummar mu tana so ta yi kuma mu fahimci wani abu dijiyar da al'ummar mu ta zama yanzu idan kana so Allah ya taimake ka ya taimaka ma wajen kula da naka ƴaƴan to idan ka ga ƴaƴan wani abin da bai kamata ba ka yi magana kudin ne naka kadai ba zai haifar wa al'umma alkhairi ba shi sa al'ummar bahaushe inda ta fahimci mahimmancin malaman addini wanda suke karantar da 'ya'yansa addini da tarbiyya da wata rika wasa da su ba Allah saboda kullum na yawan faɗa malamin makarantar allo ko islamiyya shi kadai ne ya rage yanzu wanda yake ya rage wanda yake iyaye aikin da su ba sa iya wa kansu domin malami ne a makaranta zai rika gaya wa yara in ba ku bi iyayenku ba wuta za ku shiga amma idan yaro ya koma gida da haɗu da ɗan da iyayen kuma a tsine malamin ko ba haka bane kai a nan makaranta kana cewa in ba ku bi iyayenku ba wuta za ku shiga su kuma a can suna haduwa da malamin da su za a tsine wa da da iyayen da ɗalibin za a tsine wa malamin ya tafiya za ta yi ba za ta yi kyau ba shi sa na taba gaya wani bawa Allah na ce masa duk duniya duk duniya ba wanda yake son ya yaro ya zama wani irin iyaye da malami iyaye zama da su suka haifa za ga uba so yake dan fifi a komai to haka malami shi ma yake alfahari yake ga wannan ɗalibinsa ne shi ya zama wani abu amma wani lokacin wanka ma baya so ka bi shi wanka da kuke uwa ɗaya uwa ɗaya amma malamin ka yana so ka wuce shi saboda haka wannan abubuwan da muka saka kuma nake nake gaya musu cewa harkar tarbiyyar yara harka kamar wanda suka riko sa ne idan ɗaya ya saka wa ɗaya ba za a zauna lafiya ba sa ne faɗa in na gaba ya saka matsala ce in na baya ya saka matsala ce to haka iyaye suke da malamai haɗuwa ake haɗa hannu da karfe ko shi za iyaye na da ko kuskure malami ya yi ba a faɗa domin kada kimanta ta faɗi domin ba a faɗar kuskuren iyaye ko kuskure babanka ya yi malami ba zai dai gaya babanka kuskure ya yi ba domin karkare na ji to wayan abubuwan su muka saka shi sa ba maganin daidai wallahi su muka saka ko da yaushe idan muka dawo kan wayan abubuwan kotu Allah zai taimake mu amma sakar abun a haka ba inda zamu kisa duk wani abu da ake magana kowane iri ne na taɓarɓarewar tarbiyya da ake jin sa a kudi yanzu ba wanda ba bi shigo arewa ba babu wa ziyadatun ba babu shi wallahi duk wanda ka ɗauko kawai dai kawai wani abu kar ka bari ka bi in the more you hear the less you understand kuma yau gwara kawai ka tsaya a nan domin sai ka ji kwakwalwar ka na bugawa saboda haka wannan shine abin da zai taimaka mana sosai al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna Allah kamar tilasta mana lalle a samu wanda za su rika umarni da kyakkyawa a cikin suna hani da mummuna lallai za ka ga da saboda yadda iyayen mu suke fa wannan ina magana nan fa wannan magana da nake nace iyayen ina magana bayan 2000 fa daga bayan 2000 ne kafin 2000 duk wani abubuwan da nake faɗa akwai su wallahi kafin 2000 amma daga 2000 a shikenan kuma daga bayan 2000 duk matsaloli duk abun da ka ji ana faɗa a nan yake amma kafin 2000 duk wayannan abubuwan iyaye masu tsayawa akan abubuwa duk anai mutum ɗaya a loko zai iya kula da 'yan lokon duka kuma ba mai magana a wannan lokacin ni dai a irin wannan shekarun hatta saki ba a yin sa sosai saki so domin ka gamsu da cewa a lokon sun gamsu da cewa akwai masu faɗa a wani abun kai ko gidan ku iyayenka ba za a ji ba wannan dattijan na lokaci zai maganin abu za a samu wani babba da zai iya shiga ya wa matan gidan ku faɗa ya kirawo mai girki ma ya ja kunnensa kuma ta zauna amma babu yanzu babu ananiya kawai ake yi shi kenan za ka iya zama yanzu mutum zai iya zama gurin da zai shekara biyu uku bai san waye makocinsa ba Allah akwai wanda ya ce mun shekararsa goma ya ce har yau bai taɓa gaisa da makocinsa ba a inda yake haka yake goma yanzu na magana an kai shekara wajen sha uku kenan dai an kai shekara uku da yake wannan zancen ya ce har yau ba taɓa hannu da makocinsa ba wallahi ya ce a ya Najeriya na ma san unguwar cikin Kano mu nan saboda kaga wannan illoli ne manya waɗanda ya kamata mu gyara kuma Allah ba mala'iku zai turo su gyara mana ba mu za mu gyara da kanmu wallahi ni dai na san kafin 2000 matan gida iyayenmu mata akwai dattijan da suke tsoro a waje wallahi Allah domin wanda dattijan zai shigo har gidan in ya ji wani abu ya zo ba ruwansa da cewa ya zo ya faɗa kuma ta zauna shi kenan ba za ka ƙara jin abun ba wani abun mai gidan bai ma san ta faruwa an magance shi babu yanzu to yi za muke ta ci gaban mai haƙar rijiya ba ma ganin daidai domin mun sauka daga mai shawarwarin da annabi alaihi salatu wassalam ya bayar babu ma yajibu alaihi min nusrati akhihi idza zukira inda babin da yake magana akan abin da yake wajibi akan mutum dangane da taimakon wato wa wato dan uwansa idza zukira inda aka ambace shi a gurin a gabansa ka taimake shi ai da mata annabi ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman to bari mu ji shawarar da annabi ya ba mu anan قال اخبرني ابراهيم بن محمد قال حدثنا أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه قال شيء مالمي ابن السني أوكي نعطل كنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا ابن لهيعة أنه سمع موسى بن جبير عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه قال شيء مالمي ابن السني yace malaminsa Ibrahim bin Muhammad ya karantar da shi shi ma ya jiyo daga shehin malaminsa Muhammad bin Sanjir shi ma daga malaminsa Abdul Ghaffar ibn Dawud shi ma daga malaminsa Abdullahi bin Lahi'a shine illar isnadin ko ibn lahiya annahu sami'a Musa bin Jubair bin Jubair ya ji malaminsa Musa bin Jubair shi kuma daga malaminsa Abu Umama wanda ake Abu Umama ibn Sa'ad ibn Hunayf shi kuma daga mahaifinsa Sahal bin Hunayf din shine mahaifin Sahal bin Hunayf shi kuma sahabi ne radiyallahu anhu qal Allah ya kara masa yadda yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذل عنده مؤمن duk wanda aka tabar da wani muminin a gabansa aka tabar da wani mumini aka ci mutuncin wani aka wulakanta shi a gabanka falam yansuruhu kana da damar taimaka mar baka taimake shi ba wa huwa yaqdiru ala an yansurahu annabi yace kana da ikon da zaka taimaka mar iko in ka zama ka da iko sai ka kyawata abun a zuciya mara minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi in yana da iko kaba gwamnati kenan ko aw bi lisani ko da harshe in zai iya saboda haka aw bi qalbi wa zalika adhafu al-iman to wannan gabar in aka zo bayan da zaka yi sai ka kyawaci abin ka ji cewa ko da bayan an ba gurin in za ya zancen ka ce gaskiya ba ba kyauta ba ka kai bi qalbi kenan to in dai baka samu a samu wato matsayin da zaka yi ɗayan ukun nan ba ko shakka babu sai Allah ya tambaye ka wa huwa yaqdiru ala an yansurahu shi sa ya zaku ga ɗaya daga cikin sahabbai Sa'idu dan Amr ko in ban manta ba ai yana ɗaya daga cikin abin da yasa lokacin da Sa'idu dan Umar yana zagaye ran gadi domin shine za a bayan annabi Sa'idu dan Umar khalifa shi ne zo mai wazi ya ce to ka ji tsoron Allah baban badanci ake zuwa gurin wanda aka ba appointment ba baban badanci a nasiha ake musu sai ya ce bar ka ji tsoron Allah ka sani cewa yadda kake da matakin ka a gurin Allah ba irin na yanzu bane yi ta gaya mar abubuwa ya mai wa'azi ya kashe mar jiki sai ce to wallahi sai ka taimaka mu kun ji dalilin da yake sa ya appointment ba wajen ka an fito an yi ihun siyasa da kai bane za ka iya abin da ake so kawai ka ga mutum ya je ya karanta da yake kiransa ya karanta wani abu single owner an bashi ma'aikatan lafiya a siyasa wallahi a siyasar nan haka ake yi za ga mutum bai da alaka da gurin ko rinjisin kobo an bashi ma'aikatan lafiya me yasa ruwa gidan ruwa ya lalace saboda ba halin zikira ake kaiwa ba kun ga kullun ruwa kullun magana za ake kullun kowane unguwanni zaka ji baya yake yi saboda ba halin zikira ake kaiwa ba yan siyasa ake kaiwa shi kuma wannan tawar ni na taba attachment a gidan ruwa na san me ya batsalo wasu abubuwan kwararrun mutane ake kaiwa wanda tukur aiki ake tukuru attachment muka je sai da muka tsani mai gurin a lokacin saboda ya matsa mana yadda ka san ma'aikata kuma ga kayan aikin akwai su ga dattijai waɗanda sun yi aiki da turawa da akwai wanda tije da za ka gan shi dattijai ne tuku zai hau sama ka ga yadda yake ɗaura haitan shi sun iya aiki da gaskiyar gaske domin turawa ne suka koya musu aikin ake tukuru amma wani mai aiki a gurin gidan ruwa yanzu muna hira da ya ce hawa in ka je yanzu ai dariya sai ka sai ka yi kuka wallahi kayan aiki ne wato a wayar houses da store store a cike sai wasu kawai ake ana zubawa to saboda haka wayannan abubuwan su ya kamata a kiyaye to sai na Umar yana jin wannan sai ya ce to yayi appointment ɗinsa ya tafi gari kaza yace kai ne gwamnan garin kai tsaye yace ka zama gwamna ba zai ka yace wallahi sai ka karba yace ba zai yiwu ku tunkuɗa muku ki taimaka mana ba haka ya tafi to sai na Umar ka'idar sai yana ran gadi yana ran gadi an kwana biyu kawai zai bushi iska ba gaya ma zai ba kagan shugaban kasa yace zai zo jiha kaza ai sai wani gurin ma sai an yi fenti ba sanarwa to sai dai ka ganshi kawai ya zo kuma in ya zo ba gurin ka ne zo ba talaka zai ta tara ke jama'a me matsalar ku da gwamnan ku kaga baya nan ballantana yan munafukai su je su faɗa sai ai wani ne ya faɗa babu to shine yana tara mutan gari yace me matsalar ku da gwamnan ku suka ce muna da matsalar ne me matsalar ku suka ce abubuwa guda uku sai na Umar yace hasbunallahu wa ni'mal domin shi akan laifi ɗaya ma cire kai yake kun ga ya cire Abu Hurairah akan laifi ɗaya wanda laifin kuma idan sai na Umar ya zo yanzu a matsayinka na gwamna sai ga ka yi sabuwar mota to abin da zai fara yi sai ya sauke ka sai a yi bincike in aka yi bincike mota ka sai zai ce to dawo irin wannan aka yi wa abu huraira haƙƙinsa ne da ya zo ya tube shi ya gano bai da matsala ya ce dawo ya ce shi kuma baya so wallahi eh shi kuma ya ce ba an yi bincike an gano ba shi da matsala ya ce ya dawo ya ce shi kuma ba zai ba to shi zai dawo mar haka yake ba wai zancen kana kai za a bincike a yana zuwa sai ya ji laifi har uku ya ce me ne fuffuka sai laifi na farko wannan gwamnan baya fitowa da wuri kun ji wai laifi ne wai rashin fitowa da wuri baya fitowa da wuri sai rana ta daga sannan yake fitowa yake to daya me laifi na biyu a tashi akwai rana ɗaya da yake warewa baya fitowa gaba daya yace biyu kaga wannan ai huwa akbaru min zak laifi na uku wani lokacin ya hau mimbari domin su gwamnonin su ne ba limaman su har dan fodi da yanzu aka yi abubuwa ya haka ake yi ba kai saka zama sarki ba ka da ilimi ba a ai sai mai ilimi ne zai jagoranci mutane in dai baka san yaran alwala sai kare ana sallah za a gyara wato ba baka zaba ka tantance ka zaman shugaba ba idan aka samu matsala a cikin sallah za a gyara kabali da ba'adi baka tantance ka zaman shugaba ba sai ka san su dole a sai da Umar da ke bin kasuwa yana tambaya zai tambaye ka a shago ya ce yaya kai dan kasuwa ne sannu ka san hukuncin kasuwanci kitabul buyo ka karanta ai ka ka so sake ya zai ce a rufe shagon sai ai hizba su rufe ba shago in ka je ka koyo kitabul buyo sai ka dawo ba za ka je ka rika sayo mutane kaya da kawa ballantana ka yi man gaishe na balaita minna ballantana interest sai ta shiga amurba sai ta shiga baka sani ba sai ka koyo in ka koya ba wani abu ba wata tara da za ba an ma interview an ga ka san kitabul buyu sai a ce to a bude wasa shagon eh kawai ka koma makaranta suka ce rana akwai lokacin da in ya hau minbari yana cikin huduba kawai sai yanke jiki ya suma sai na umar ya ce a zo da kare kanka lokacin da aka zo da kai ka kare kanka kai ba gwamna bane a ka zo ne a matsayin wanda ake interrogating fara kare kanka tukunna ba gwamna ba ne ya zo me ya ka ji abubuwan da suka faɗa ya ce eh duk akwai ya ce amma magana ba na fitowa da wuri ya ce ni da mai ɗaki na muke haɗuwa mu yi gurasa ita kuma gurasa ka san ranka daɗe ba a barinta kana gurin da ka ita zeri fara jahil ai kana ɗora an ka maza za ta ƙone ana nana ana gurin ba a barin gurin a masu gurasa saboda haka tana yi ana ballewa tana yi ana ballewa na ji da wani abun na ji da wani abun in ta kula da yara in kula da gurasa in kula da yara ta kula da gurasa ɗayan biyu zai mu raba division of labor ake shi yasa sai mun gama komai sai mu fito domin su ma suna da haƙƙi a kaina yace na ji wannan na biyu ba akwai rana ɗaya da baka fitowa yace kaga wannan kayan na biki na su kadai nake da su ya nuna ma gwamna ba his excellency kaya ɗaya yake da su kuma irin kirtanin nan ne irin kakin nan da ake wa 'yan makaranta da kafin 2000 wanda za ke makaranta ya maza kaya kamar tamfol a ma shi maganin gurjewa saboda haka irinsa ne ka ga wannan za ga wannan kakin da ake wa yara da na makaranta sai kwana biyu bai bushe ba musamman da damuna yace to shi ne idan na wanke sai ta hara mun zani in daura har ya bushe in ya sha sai sa shi za ba na fitowa sai na umar yace biyu kenan na uku yace a gabana kafin musulunta wani sahabi ya zo ana dukansa ina gurin ana cewa sai ya faɗa wa annabi bakar magana yana ki ana yankan namansa ana reɗe shi har ya mutu yace ban taimake shi ba yace idan na tuno wannan zai ga kamar Allah zai kama ni akai kun ji abin da yake sa ya suma sai na Umar ya ajiya zuciya yace ya gode wa Allah da da aka exoneration din sa gaba daya cewa bai da laifi sannan ya sallame shi ya gaba su kansu gaba daya garin sai kowa mamaki ya kama shi wani irin gwamna ne wannan to kun ga shine mahallin shahid anan cewa mutum ya zo falam yansuhu baka taimake shi ba kamar yadda na bada misali a ɗaya daga cikin karatuttukan mu nan nan kurna yanzu irin wannan bayan magarbar daga hanyar bajiriyar lemo kurna mutum ya taho a gaban jama'a za a yi ma kwace a gaban jama'a yan lokon a gaban su za a yi ma kwace Allah dan ni a gabana wani ya zo a yi masa treatment a kemis ina zaune zan sai magani ya shigo ya daga rigar sai yace kana da jaran sai yace mai jamu sun yace yana da shi yace yanzu nan daga lokacin ya shayi ba yace yanzu nan daga kurna yake a cikin loko za ya makwace shi ne da bai da bai yadda babu din aka kawo kaki ne ta same shi anan sun kwace ma kaya tela ne ya karbo kayan gezina na wani kala uku da waye kayan da ya sun dauka amma wai bai ba su ba shine ya zo gurin an masa alama anan na yanka shine ya dauko tetanus din yi a gaban mutane yace muna mamaki yace to mutanen ne suka dauko min babur din ba suka kawo suna da zaune yan unguwa ne an san su an san su to saboda haka kaga wannan shine ɗaya daga cikin abin da annabi yake magana akai kenan unsura khasa zaliman aw mazluman to fa lam yansurhu bai taimake shi ba wa huwa yaqdiru ala an yansurahu kana da ikon ka taimaka to illa azallahu Allah azza wa jal ba sai sai Allah ya kaskantar da wanda yake da wannan ikon Allah mai girma da buwaya sai ya kaskantar da duk wanda yake da wannan ikon bai ba ala ru'util khalaiq yawm al-qiyama a gaban wato halittu gaba ɗaya ranar alkiyama Allah zai kunyata mutum domin ka ga bawansa an cutar da shi ka ka taimake shi to kaga me ya janyo duk muka faɗa wannan adamul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar inda da ana yi ba za a kai ga haka ba yawanci yawanci a unguwa ne ba wanda suke irin wannan abun fa duk an san su yan unguwa sun san su kai ba ko baka san su ba amma yan unguwa an san su akwai wani taro wata ran wucewa zan yi na wanta taron mai daidai gidan sarki za mu wuce in ya biyo da ni ban san ana taron ba an cika ana irin yan siyasa da waye an taho yan jagaliya suna gefe wasu sun taho a mota a gaban mutane wani ya je ya fusgo wani waya da ranar Allah ya fusgo wani yana gefe an ganshi har an man magana fa wani yana cewa kai wane da Allah ya wane ka rufe mana baki yau kuma aka yi shiru wallahi suka yi zum zum zum suka butanan suka yi sun bayan kofar kudu saboda haka wannan shine abin da ya kamata lallai mu kiyaye kaga ɗaya daga cikin irin magana da muke na rashin security ko yanzu har wannan ya taho ina zai zo duk ya wuce wayannan ka gani eh kuma suna kallo yanzu wani abu zai wurgo ma shikenan zai ce ya ko ba haka bane ai it's not fair ya zo ya wuce ku kuna kallo ai ba daidai bane haba yanzu idan wani abin ya zo da shi ko wani nan abin da shikenan fa duk ya wuce mutane ya zo ya tsaya a nan kuma ya zo ya tsira mun ido Allah ya tsawai babu tsawabi man nasara akahu babin da yake magana akan ladan ladan wanda ya taimaki wanda ya taimaki akahu wanda ya taimaki dan uwansa ladan da za a bai قال أخبرنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا المحاربي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل بن أبي ليل هذه عن الحكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال شيء ما لم يكن السني يتي ما لم ينسى حامد بن شعيب البلخي يا كان تدي shi kuma ya biyo daga malaminsa Suraidu bin Yunus shi kuma daga shehin malaminsa al-muharibi shi kuma daga malaminsa muhammad bin abdurrahman ibn abi laila shi kuma daga malaminsa al-hakam shi kuma daga malaminsa abu darda eh sahabi in kana karanta shi ma kissar sa siyar za a kisa ce mai ban kaye saboda sahabi ne mai zuhudin gaske yana da matansa akwai ummul darda al-kubra akwai as-sughra shine wanda karamar da ta yi karamar da ya mutu lokacin da ya mutu aka sai na muawiya ya tura yana neman aurenta shine shugaban kasa a lokacin yace ba za ta aure shi ba shugaban kasa bai yanzu gwamna ya turo ai ko an yi bai ko sai kun fasa wallahi to yanzu zaka ji ana tawili ana an gano dangin zuwa yanzu dama ba zai iya kaza ba kaza kaza kaza to shugaban kasa ya tura mata tace a je a gaya masa ba za ta aure shi ba haka tace ta ce ba za ta aure shi ba sam me dalili ta ce saboda mace ce mai nagarta kuma ga karatu saboda haka ta ce ta riga ta yi alkawarin zama da mijinta a aljanna kuma annabi ya ce mijinki na ƙarshe da ki za ku zauna a aljanna a ran da na biya mata hadisin nan an yi talentin yadda ya kamata a an ta bugawa ne na ƙarshe na ƙarshe ba malam na farkon ko an suka yi ta tawili na ce to wai na faɗa ba annabi ne faɗa shi ne ai da aka yi bayani ta yi bayani ta ce a ta ce wata rana kafin mijinta ya rasu abu darda da take cewa tana son zama da shi a aljanna sai ce in dai kina so to in na mutu karki aure domin na ji annabi ya ce mijinki na ƙarshe shi ne mijinki a aljanna shi ne dalilinta to saboda haka ƙale ya ce ƙala rajulun nala ne ko nala rajulun min irdi akhihi inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ci mutuncin wani gaban annabi alaihi salatu wassalam ya ci mutuncinsa ka san mu al'umman mu yanzu a ci mutuncin wani sai kuma a ta dariya me ko a ce a wani baka kyauta ba ba daidai bane a wani gaskiya bai kamata ba a me haka a taka masa buri to in za ka yi ka bari sai ba ma nan irin wannan abubuwan amma sai a ta dariya wataƙila a sharhi ma a kai na abu to shine inda nabi sallallahu alaihi wasallam gaba annabi alaihi salatu wasallam faradda alaihi rajulun min alqawm ana haka wani daga cikin sahabbai kawai sai ya ba raddi yana yin wannan sai ya ce kai kaza kaza ya juya mata zance فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي yana bin wannan kuma zai ce man radda an irdi akhihi duk wanda ya kare ya kare mutuncin dan uwansa kana lahu hijaban minan nas wannan abin zai zama matsani daga wuta me hukun haɗu da kai a ci mutuncin mutum a ba da kariya a ce ba daidai ba ne ai wane abubuwan da kake faɗa duk ba mu san shi da su ba ka kare ka kare shi to wannan shi ne to kaji kuma hadisi ne kyakkyawan hadisi ingantacce babu ma yajibu alaihi isma'ul asam to babun da yake magana akan wajabcin ziyar da kurma eh wajabcin ziyar da kurma zai bambancin kurma da bebe ne wanne ne yake magana baya ji daidai ne ko shi ne yake magana baya ji eh to kun an samu ikhtilafi alaji ya ce kurma shi ne yake magana baya ji shi daidai ko baya magana baya ji kurma kuma yana magana baya ji eh aye na'am aye aye to haka haka alaji cewa yi bebe baya ji baya magana shine bebe kurma kuma baya ji amma yana magana eh yawanci za ga ai kurma shine ya mai kallon bakinka da yadda kake yi ko excellent fuka eh ai dama wannan abin da yake yi muki ne maganar eh saboda na abin da yake yi wannan sawatin da yake fitar to قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء ما لم يبن السني yace malamin sa Abu Ya'la sahibul Musnad ya karantar da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Harun bin Ma'ruf shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Wahab malamin Imam Malik kenan ko shi kuma ɗalibi kai shi kuma daga malaminsa amru bin al-harith shi kuma daga malaminsa sa'id bin abi hilal haddathahu shi ya karantar da shi yace daga abu sa'id al-kudri abu sa'id kai maula al-mihri bararran bawa na al-mihri shi kuma daga abu dhar radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu dhar ya ma sunansa yana cikin waɗanda ba dan tamori ya karyata yace babu gaba ɗaya ba abu zar mai sunansa na gaskiya jinduk bin junada ko sahabi wanda wato ya yi fice da abubuwa kamar yadda muka faɗa abu darda abu zar gifari yana cikin waɗanda bai kai a cikin mutum goma na farko fastin da suka musulunta yana cikin su dan yana magana shine na biyar ko na shida a shiga musulunci kuma shine ya taho daga gifar ya turo kafin ya zo kanin zai fara turowa unai yace ka je ka duba mun cikin makka na samu labarin annabin ƙarshen zamani mun karanta kai lokacin bayyana sa yayi kanin sai ya zo maka ya duba ya ga ba abin da yake gani sai ana karta da lido a ka- a harami kawai tsirara amma mata na da maza na tawafi tsirara ya kwana ɗaya biyu ya juya ya tafiyarsa ya koma ya ce gaskiya ya ba abin da na gani banda tabara ba abin da ake nan ba wani an- alama annabin ƙarshen zamani a nan. bai gamsu ba sai ya taho da kansa yana zuwa da ya zo bako ne to al'ada da ɗabi'ar mutanen makka idan aka yi bako duk kafin musulunci ya zo da mun karanta a kira suna da girmama baki da musulunci ya zo sai ya karfafu ya karfafe su akan girmama bako to sai ya zamto a wannan lokacin da ya zo tunda ba kuma al'adar su sune a ziyafati salatati ayyam din nan da ake tun kafin zuwa musulunci idan suka yi bako ba a san ka ba ba a san daga inda kake ba za a ba su abinci tsawon kwana uku a gida a na hudu ne mai gidan yana da iko ya tambaye ka me ya kawo ka me ka zo yi garin nan saboda aminci ba mai cutarwa to abu zar da ya zo yamma ta yi dare ya fara sai na ali ya dawo daga inda yake yana kallon sai gane wannan bako ne domin kalar fatarsa ta sha bamban da irin tasu kawai sai ya tafi da shi a je ba shi guri ya zaunar da shi a matsayin bako bai fasan shi ba wannan al'adar in ka tambayi iyayenmu shekaru da yawa da idan mutumin mutum musamman mutumin Najeriya ya je maka dan cikin maka ko dan Madina gida zai iya fitowa ya baka gidansa ka zauna in in ka je aikin haji lokacin da baya musu sata baya musu rashin mutunci yawa da akwai aminci sosai zai iya fitowa ya baka gidan Allah saboda haka ya kwana washe gari bai sai da shi kala ba ya kawo mara abinci ya buke wasu shi ma ya fita wace gari haka kuma haka ya kuma dawowa ya zauna a nan to a rana ta uku ne da kansa kafin sai na Ali ya tambaya sai ya ce da Allah ina da tambaya in za ka rufa mun asiri ya ce me ya ce ni zuwa na yi tambaya daga gifar ne ni mutumin gifar ne tambaya nake shin annabin ƙarshen zamani ya bayyane shi ai da kai bayani tintini ni kaninsa ne da tuni na kai ka inda lokacin suna gidan arkam ibn abil arkam madarasa ta farko kenan yace abin da za a yi zan tafi ina tafiya karka nuna tare muke kowa ya san ni kanin annabi ne kuma kowa ya san ni musulmi ne in ka nuna tare muke za a kashe ka domin ba mu da yawa persecution yayi yawa a cikin makka in ka ga na tsaya ka wuce ni karka nuna tare muke in ka ga na shiga wani gida kai in ka gaba wanda yake kallon kai kamar za ka wuce ka da ka shiga haka haka yana tafi yana wurinsa to shine yana shiga ya gabatar da shi gurin annabi alaihi salatu wasalam yace musulunci ya zo yace to ya musulunta yace ya rasulullah ina da tambaya me tambaye kan na zo a bani dama in je na bayyana musulunci na a maka a harami annabi yace ba mu da yawa ba mu karfi ba ku koma garin ku in muka yi karfi sai ka dawo ya shi yana so ya gwada imaninsa a a ya ce shi dai a bashi dama je ka ya fita yana fitowa ya zo ta da manyan kafiran na akabir mujrimiya su walid bin mugira su abu jahil su umayyah bin khalaf duk manyan kafirai an kewaye harami ana ta nudo wasu suna karta wasu na shan giya wasu na dawa fi tsirara ya je ya samu guri yace ya ma'ashara quraish da karfi ya ku taron quraishawa hankali ya dawo kansa kun san cewa ni na je da babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzo ne da Allah ya aiko sai kowa ya ba abin da yake mai takalmi mai bulala mai sanda su karkata masa aka rika dukansa sai da aka sumar da shi aka yi majina jina Abbas ibn Abdul Muttalib bai musulunta ba lokacin babban annabi alaihi salatu wasalam shi ne ya zo ya ga za su kashe shi ya kwace shi ya kalle shi ce kai wannan dan mutan gifar ne kasuwancin mu ta tsakiyar garin su yake bi ba mu da inda yake bi in kuka kashe shi wallahi za su tare kayan mu sarama eh to saboda haka ba bayan nan bayan wannan da ya farka ya dago ya ga amma jinadira ya kalli jikinsa da ƙyar ya tashi an mu iya ba man ruwa an man fifita ya ga jiki kalli jikinsa zai ce ɗaya kenan saura ɗaya na zo ya gobe sai na dawo wallahi shine ya kuma dawowa nan ma Abbas ya kuma kwatarsa saboda Abbas yana da murya murya yana da ita wanda aka yi batan kai bayan ya musulunta a gurin yaƙi shine yake ɗaga murya a rika jiyo sautinsa a zuwa inda ake daga ko waɗanda shi ne ake ba mu labarin sarki alu aka ce in yana hudu ba daga gidan sarki har a kurmi ana jiyo shi ba lasifika amma ba aka kamar rago soyayye wai sai ya cinye kuma to kaga ko ai dole murya ta bude tunda yana cin rago tamo to ai bari mu ƙara sakin sa tata to saboda haka shine da ya dawo ya kuma yin dawa aka kwace shi nan ma to shine yace yanzu zan tafi garin mu da ya tafi garin su ya rika da'awa gaba ɗaya rabin garin a hannunsa suka musulunta rabin ba suka ce ba ya dare ba mu da kai ba amma mu ma sai ka kai mu gurin da ka je ka iya cewa duk yan gifar a hannun Abu Dharr gifar suka musulunta to saboda haka wannan shine a takaice ina ga za mu tsaya a nan an gaya mun ko da yake mun ƙara ba minti wajen goma abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana akwai dan uwa sakatare iyalinsa tana asibiti za a yi mata CS gobe muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa a yi lafiya kuma ya yi jarabawa promotion muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sauƙa Allah ya ba su nasara ya ba su sa'a duk waɗanda suka yi mana wasiya da doyi ɗaya daga cikin yan ICT mu Habibu shi ma yana kwance yana fama da mura da zazzabi to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya wato ba shi lafiya sa ka fara akwai ɗaya daga cikin iyaye ya miko takarda yanzu cewa a sa sa addu'a an sace wa kanin su mota jiya da dare to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mayar masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya tsananta rabo gaskiya ne jiya akwai mata da suka yi zuwa karatun ranar laraba to yawanci wasu san cewa karatun talata ma da su ba jiya dai wasu sun zo to muna sanar da wanda suka halatta yau cewa karatun akwai na talata a lulu wal marjan sannan akwai na laraba amani da yawmi wal laila insha Allah ta'ala wannan roƙo Allah mana hukuncin sarki ya biya wa kowa bukatun sana alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani da abin da za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka kara rufa mana asiri duniya da lahira muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sibobin sa madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين